الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار واعلموا عباد الله أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزون بها فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء مهفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول وسجال لا تدوم أهوالها لذا قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقترأ به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذكرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تقل بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاكر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل هليفة فرأى شاة شاملة برجليها فقال أترون هذه شاة هينة على صاحبها قالوا نعم قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون عند الله عز وجل من هذه من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سكى كافرا منها شربا وعن عبادة بن سامي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالدنيا يوم القيامة فقال ميزوا ما كان لله عز وجل فيك وألك وسائرها في النار وعن محمد بن منكدر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان لله فيها وعن, وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنودا وقالوا قد بئس نبي وأخرج أمته من عذاب الله وإقابه قال إبليس هذه الأمة أمة الرسول الكاتم الأنبياء هذه الأمة يحبون الدنيا قالوا نعم قال لئن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبدون الأوثان وأنا أقدو عليهم وأروها بثلاث أخذ المال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه وإمساكي عن حقه والشر كله لهذا تتبع وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا مع أبي بكر رضي الله عنه قد جاء, قد جاء بشراب فأتى بماء وعص فلما أدنوه ما فيه بكى وبكى حتى أبكى أصحابه فسكتوا وما سكت ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لن يقدروا على مسألته ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله ما أبكاك قالوا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أر معه أحد فقلت يا رسول الله ما, آه ما الذي تدفع عن نفسك قال هذه الدنيا مسلت بي أو مسلت لي فقلت لها إليك عني ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت عني لن ينفلت من بعدك لن ينفلت مني من بعدك عباد الله قال إبراهيم بن عوينة رحمه الله تعالى قيل لبعض الحكماء أي شيء أشبه بالدنيا قال أحلام النائم أحلام النائم هذه هذه هذه هي الصفة الحقيقية لهذه الدنيا الدنيا دار لمن دار له الدنيا فانية عباد الله وعلينا أن نأخذ الخيرات ما فيها وندعو الشرات والشرور ما فيها أقول ما قال إن صوم فمن الله وإن أقطعت فمن ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada bawan Allah ne manzonsa ne da ya turo shi da addinin musulunci da alkur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa tare da ku cewa Allah kaɗai shi ne abin bauta da cancanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma shi Allah ta'ala ya turo da addini kuma shi ne manzo wanda ya zuwa ƙarshen zamani musani ya ‘yan uwana cikin addinin Allah ba magana mafi zama gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shari fiye da abin da aka ƙagaye cikin addini ke amsa sunan bidi'a dukkan bidiya bata ce dukkan bata makomasu gidan wuta Allah ya tsare bayan haka ya ƴan uwana cikin addini fuskoki masu annashiwa da albarka wanda muke zatawa junanmu kasancewa cikin inuwar Allah a gobe alkiyama babu ainihin magana mafi gaskiya fiye da alkur'ani babu kuma shari fiye da abin da aka kagaye cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a bid'a da ma'abotanta matukar an je gaban Allah da ita a gobe alkiyama babu shakka za a haɗa fiyin Allah kuma da azabarsa bayanin yayin uwana kamar yadda muka sani yau muna yammacin juma'a wanda ya daidai da uku ga watan hudu musulunci rabi'u nithani yau hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1444 kutubar mu a yau a wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta hamudu kafi bypass a nan fadar jihar gombe za ta tattauna ne game da rudin da al'umma suka shiga ciki game da duniya yadda duniya ta tafi da hankulan al'umma da yawa kuma babu inda za ta zame da su sai halaka sai nadama sai halaka ƙur'ani ya zo da ayoyi da yawa wajen yadda allah ta'ala ke musalta mana duniya a irin misalin da Allah yake bayarwa a ƙur'ani game da duniya ya ishi mai hankali ya gane wannan duniya ba gome ke kafa mace a kullum Allah idan ji ƙarshen magana duniya zai ce ita duniyar mai wucewa ce mai ƙarewa ce a dinga kwatanta muku ita da wani abu wanda kowa ya fahimce shi Allah ya sha musalta duniya kamar yadda ayoyi za su zo a da ruwan sama mai sauka da tsirrai masu fitowa daga ƙasa ko a shuka ko su fito ƙarshen zai zama sun bushe sun kekace to haka ita wannan duniya take babu wani abu ɗaya-ɗaya da zai meke ya je har ƙarshen alkiyama a wannan duniyar babu shi wani mai hikima yake cewa walau kanatid duniya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa matiya da dai a ce duniya za ta dawoma akan wani dan gatansa dan alkhairinsa ya ƙi mutuwa to da manzon Allah ne zai dawoma a duniya domin yafi kowa alkhairi kuma yafi kowa matsayi abun Allah tunda kawai gari kaga manzon Allah baya duniya manyan aminansa da abokansa sahabbansa wanda suka taya shi dakon wannan addini zuwa ga yada shi sun ba ba wanda zaka bude ido ka gani shi a wannan rayuwar babu shi ka san ashe nagarta ba ta hana mutum ya mutu hakanan da zaka dauko fajirai musamman na wannan al'umma irin su Abu Jahal da sauransu da sauran makamantansu ba wanda fajircinsa ya isa ya sa Allah ya bar shi a duniya da da akwai shi da tsirin abuja da suna duniya a yanzu to amma yanzu babu shi tun da kansu fir'aun suna maruz su ƙarun duk babu ɗaya da za ka gan shi har adawa da samudawa wanda suke cewa man ashaddu min naquwa ba ɗaya da zaka bude ido ka gan shi a bayan ƙasa babu shi Allah ma da ya halakar da samudawa sai ya ce fala ya khafu uquba a wata ayar ce fa hal tara lahum min baqiya kai mai sauraron qur'ani shin akwai wani ba'ade da idan ke nuna ma shi wanda ya raguwa ba mu halaka shi ba babu shi saboda ka tunda mun gane wannan yaran na alqur'ani ƴan uwa to zaman ka lafiya da wannan duniya ka bi abinda Allah yake so ka bar abinda Allah ba ya so shine zaman ka lafiya da ita amma duk inda ka zo mata wallahi tana daidai da kai in tsiyataka kake ji akwai wanda suka fi ka tsiyasa ta gabayensu idan alkhairi kake ji akwai wanda suka fi ka alkhairi ta gabayensu musani ya ƴan uwana masu albarka musani cewa dukkaninmu masu mutuwa ne dukkaninmu za a tashi mu gobe alkiyama a gaban Allah kuma a mana sakayya cikin abin da muka aikata a duniya za a tashe mu bayan mutuwa wa mawqufuna ala a'malikum za a tsaida ku gaban ayyukanku wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa kowa aikin sa da kai daga balagar ka zuwa ga mutuwar ka shi za ka gani a kiyama ba abinda za ka gani in ba wannan ba sannan amma cikakken sakamako da abin da kai fa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk abin da kai duk kankantarsa in na alkhairi ne ba zai buya ba haka nan idan na shari ne ba zai buya ba saboda in mun fahimci wannan ya'yan uwa falata goran na kuma alhaiti duniya kar kai da duniya ta ruɗe ka ta raba ka da Allah ta raba ka da ƴan uwa ta raba ka da musulunci da addini kar ka yadda ta yi ma shamaki da samun rahama da jikin Allah a gobe alkiyama domin gida ne wanda ya cika da jarrabawa gida ne wanda cike yake makil da jarrabawa wanda kake ganin kana sha'awa da zai faɗa ma abin da ke cikinsa to da sai kaji baka ma sha'awarsa din ba wani ɗaya a duniya wanda za a ce ya fice daga matsalar duniya babu shi duk wanda ka gani wallahi da matsala irin tasa kai in taka waccan kala ce to tasa waccan kala ce in taka wata iri ce to shi ma tasa wata iri ce ba ɗaya da za a ce iyanan salim salim a wannan rayuwa babu shi wanda zai ce babu abun da ya dame shi babu abun da ya sa a gaba ko duk karatunka duk dukiyarka duk mulkinka Allah sai ya makalama wata jarrabawa a cikin rayuwarka Allah ta'ala ya ce alladhi kalqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah sai da ya rantsuwa sai na jarrabe ku da nau'in jarrabawa kala kala nau'i nau'i ba wanda zai kubuta daga wannan jarrabawa to duniya makil take da jarrabawa kuma duniya cike take da yaudara abu iyanin iyanin iyanin sai kawai gari ga bayana ta cika ta kware wajen yaudara sannan kuma duniya mai karewa ce sanannen abu ne duniya karariya ce kowa a yanzu daga bara zuwa yanzu za ka iya lissafa adadin mutanen da ka sani kuma sun mutu wani zai lissafa mafi da ɗari na san wani na san suwa ne na san suwa ne amma yanzu ba sa nan to wannan alama ce cewa kai ma wata ran za a lissafa ka cikin wanda ba kwana duniya sanannen abu ne a kuma waɗanda ba musulmai ba sun san mai tafiya ce ta ma tafi ta gama saboda wannan ya uwa mu sani cewa duk abin da ke cikin duniya zawal zai gushe ma ya gushe ya gama kullu man alaiha fan waye baka wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk abin da ke bayan duniya ya kare inji Allah subhanahu wataala to karka yadda wannan duniya ta rude ka ita kuma tsakanin ƴaƴanta wanda suke rayuwa a cikin ta duk wani nosijan yau gare ka gobe ga dan uwanka haka take dama a baya dawwama a hannun mutum daya tun daga farkon duniya har ƙarshen ta babu shi shi yasa hatta dukiya ma Allah yake cewa wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklafi lafi ita dukiyar wani ka gada da can a hannun wa'ansu take sai Allah ya tattara ya baka to kai ma zaka mutu ka barwa wa'ansu haka nan mulki kafin ka zo akwai wanda ya zauna a kujerar idan ka daga ido za ga hotuna wannan yayi daga kaza zuwa kaza wannan ya sauka daga kaza zuwa kaza kai ma wata kana wannan layi yasa duniya haka take dama duk abin da ke cikinta zalun za'il ya gushe an neme shi ma an rasa gaba daya saboda haka la tadumu ahwaliha ita duniya ba wani al'amari da zai dawoma a cikinta sai Allah ta'ala yake faɗi cikin alkur'ani mai girma yake cewa inna ma masalul hayatid duniya misalin wannan duniya inji Allah sai ce kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne Allah ya sauko da shi daga sama fakatala da bihi na batul ardi wannan ruwa sai cakuda da kwayoyi wanda suke ba da sakamakon tsirrai da zai fito a ƙarƙashin ƙasa mimma ya kulun nasu wal an'am sun abinda mutane suke ci da kuma abinda dabbobi suke ci hatta iza akhadat al ardu zukurfaha Allah ya ce har lokacin da ƙasa za ta rike adonta jeji yayi kore yayi kyau wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ma'abota wannan gona ko damuna suna zazzaton za su samu iko kanta ma'ana amfani zai kai amfani ya je dab da nuna yi ne wazan na ahalu annam qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw nahar wata ja'ifa daga gare mu inji Allah ta sauka kan wannan gona da daddare ko da rana faja'alna hasidan ka allam ta gada bil amas sai ganta a girbe a bushe a kekashe kamar ba ita bace jiya inda ka allam ta gada bil amas ita duniya haka take ka ganta yau abin sha'awa gawa ne to kafin gobe Allah ya cire ta ya biya wani shi wannan din ya zama kaman baki bane jiya sai Allah ce kazalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun haka ne yake bugawa mutane misalin ayoyin mu amma ga mutane masu tuntuntuni a kwalwarsu wallahu yad'u ila daris salam Allah iya kiran ku zo ga gidan aminci wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah iya shirir wanda yaso zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka shirye da mu ya Allah a wata ayan cikin suratul kafi Allah ta'ala yake cewa wadrib lahum mathalul hayati dunya ka musalta musu ka buga musu misalin wannan duniyar Allah ya ce ita ma dai kama in anzalallahu minas sama tamkar ruwa ne wanda yake saukowa daga sama fakatal dabihi nabatul ard wannan ruwa ya ci kuɗa da tsirrai da suke fitowa daga ƙasa fa asbaha shiman tun iya ba da sha'awa iya ba da sha'awa har ya zai gunda zai bushe ya kekace ta zuruhun riya wanda iska tana kada shi tana ɗauke shi sai Allah ta'ala ke cewa kazalika ta zuruhun riya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah iya da iko akan komai a wata ayan Allah ta'ala ke cewa ilamu ku sani annamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw ita duniya nan wasa ce da wargi wargi da wasa wa zinatun da ado wa tafakurun bainakum da alfahari da gasa kine wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwal da kokarin tara dukiya wane fuwane wane fuwane wal aulad da yaya sai Allah ya duk wannan din kamar ghaithin tamkar girgije ne a sama a ajabal kufar al kufar anan al fallahun wanda yake bawa manoma sha'awa in manomi ya ga girgije ya ga alamar ruwa abin zai bahi bankaye da sha'awa a ajabal kufar na batuhu wanda iya begen cewa amfaninsa zai kai tudun mun tsira sun mai heju wannan amfani ya kai gunda ya kai wajen nuna alamar yabanya ta yi kyau ya ba da kyakkyawan abin kallo to kananan kananan fatarahu muswara dukkansa duk ruwan da ake masa duk takin da ake zuba masa sai kaga ya sa yalo yalo sun yi kun hutama da ƙarshe kuma kuma hutam ya zama abin nan yayi wanda iska tana ɗauke shi sai Allah ce wani ita ce da sabbin misalin duniya duk abin da zai baka sha'awa iya koransa iya kyansa iya ba da sha'awa to wata rana sai ka ya zama abin tausayi da wani zaka janci iya daga buhu da kansa ya dora aka amma ya tafiya da sanda yake ba zai iya tafiya ba da wani sai ya tafiyar kilomita kaza da kafasa amma daga ɗakinsa ya gagare fito kalamta gada bil ams wannan tun kafin a mutu ma akwai wannan darussan a duniya ga sunan kowa iya gani to akan wannan rayuwa ɗan uwa za ka je ka jefa kanka cikin tsafi ka jefa kanka cikin abin da Allah yake fishi da shi rayuwar da a tara ma a tara ma sai tarin ma ba ka jin daɗinsa duk inda kai shekara saba'in tamanin to duk abin da za ka yi a wannan duniyar ba cikin daɗin rai za ka yi shi ba duniyar ta fara kaɗa ma ƙararrawa ne kawai lokaci ne ake jira kawai jin daɗin duniyar gaba ɗaya shekara goma sha kaɗan ne ba za ka taɓa jin sanin daɗin duniya ba sai kawo da shekara 23 zuwa da biyar daga nan kana zuwa shekara 40-50 to an fara taka maburki kana zaune a likita ce ba za ka ci jan nama ba ba za ka ci naman kaza ba ba za ka sha waye ba ba za ka ci waye ba tun a duniyar gashi na ba ka je ko'ina ba to Allah ke cewa haka nan Allah ke mai da duniyar ta kunu hutama Allah ce wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur wannan rayuwa kawai rudi ce rayuwa ce mai cike da rudi sahal bin sa'ad Allah ya kare da shi yake cewa ta rana manzon Allah ya wuce ta zulhulaifa gunda mutanen Madina suke miƙati idan za su yi gogari idan za su yi aikin haji farashatun shamila birjiliya sai manzon Allah ya ga wata akuya kanjaman miya ramamiya mi irin zawayin nan duk ba ta da kyan gani ma sai maza laki ce wannan akuyar anya tana da kima a gun mai ita kuwa mai ita iya ganin ta da daraja sai sabai suka ce mai ya rasul ai mai akuyar nan ma baya ganin daraja ta yi don babu wani abin moro a jikinta sai maza Allah ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take gare shi duniya ta fi wulaƙantuwa a gun Allah fiye da wannan akuyar wulaƙantuwa ta gun mai ita yanda mai ita baya ganin darajarta baya ganin kimarta hakanan Allah baya ganin kimar duniya baya ganin darajarta sai mazan Allah yake cewa da a ce duniya tana da wani dan abu da Allah zai gani na kimarta da mutuncinta daidai fiffiken sauro to da ba a bawa kafiri mukororo daya shi a duniya ba mai bautar gunki mai shirka mai tsafi to da Allah ko ruwa ba zai bashi shi a duniya ba to bashi arziki da walwala to alama ce cewa ita wannan duniyar ba a gaban Allah take ba ba yarwarsa da ita ubada bin samit Allah ya kare yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da duniya ranar alkiyama a zo da ita a jawo ta mala'iku su jawo ta Allah zai ce mayyizu mayyiz ma kana lahifi duk abin da aka yi dan Allah cikin ki ware shi duk abin da ‘yan adam suka yi a cikinki don Allah da ikilasi kiwa da shi gefe sauran abin da aka yi ba don Allah ba duk aje ba shi a wuta haka mazan Allah ya ce duk abin da aka yi don Allah duniya za ta ware shi gefe abin da aka yi don duniyar ko don wani manufa ba ruwan Allah da shi muhammad bin munkadir Allah ya ƙara yadda da shi daga baban shi ya karɓo hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mal'una ita wannan duniyar Allah ya tsire mata albarka kwashashen albarka ce haka ne ya ce mal'unun mafiha duk abin da ke cikin duniyar hima Allah ya tsine masa albarka illa ma kana lillahi fiha sai abin da aka yi dan Allah a cikinta a wata ruwayar illa illa zikrullah wa ma walahu wa alim wa muta'allim sai ambaton Allah da abin da ya jibinci ambaton Allah da dalibin ilimi da malamin addini a abi abi umamatul bahili Allah ya kare yadda da shi yake cewa lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama to manzon ƙarshen zamani sai iblis yaransa yaran iblis masu tafiya su taya shi aiki suka zo suka same shi suka ce an aiko manzon ƙarshen zamani duk abin da muka yi na halakar da al'umma yanzu iya ceto su iya tsamo suna tafiya ga aljanna duk abin da muka yi iya zuwa iya sa su tuba su koma ga Allah suke faɗa wa mai gidansu wannan kalma sai iblis babban sai cito wannan al'umma wanda manzan ƙarshen zamani ya zo musu suna son duniya kuwa iblis suke tambayar yara suna son duniya suka ce na'am eh suna son duniya ita inda suna son duniya to shi na gama da su wallahi ban dawo ma a ce ba sa bauta gumaka ba a san duniyar zan halaka su ya ce na muku rantsuwa sai na yi jijjifi na sammako da kuma jijjifi na yammaci da abubuwa guda uku da su halaka su abu na farko zan kawata musu neman dukiya ba da haƙi ba akadul malamin gairi haƙi kamar irin rayuwar da muke ciki a yau in dai magana ake ta naira da kuɗi to mutane suna makancewa suna kurmancewa ba sa ji ba sa gai da yawan mu haka muke in dai magana ce ta samun kuɗi to ba ma ji ba ma gani ba ma jin gaskiya ba ma ganin gaskiya mun zama summun bukumun kai dai kawai ka samu kuɗi ka tara to wallahi tarkon shi ɗan ka fada baka damu da riba ba a cikin harkar kasuwa baka damu da rashawa da hanci ba a wajen aikin gwamnati baka damu da cin haram ba a kodago baka da damu da ha'inci ba in dai burin ka tara kuɗi to dan uwa in faɗa ma ka faɗa tarkon shedan kuma ya ce da wannan zai halakar da kai in dai ba ka da tamyizi mai Allah ya halatta mai Allah ya haramta kai dai ka samu ka tara ka tara to tabbas ka faɗa tarkon shedan abu na biyu ce sai na sanya musu na kawata musu in faƙi fi gairi haƙi ciyar da dukiyar ba da haƙinta za a ciyar ba ku duba yadda ake bukukuwa a ƙasanmu a matsayinmu na musulmai gunda za a ga allah da annabi a biki sai a masallaci a ce ina wali ina mai karɓa ina mai bayarwa ina nawa ne sadaki nawa ne shaidu duk a yi a tashi amma ka je gidajen mu mana kun san irin hotel ɗin da 'ya'yanku suke kamawa gidajen da suke kama a gra ko federal locus ko wani gurabe wanda ake zuwa ake arnanci arnanci ake kawai ago a hada mata da maza suna rawa amarya ta dauko cincinta sa'a bakin mijinta shi ma ya dauka ya sa'a bakinta kuma a ce yayi musulmai da suke wannan amarya a siya mata riga irin ta kiristoci sai an sami yan rike rigar a baya tana tattare riga tana rikewa widin gawun miliyoyin kuɗi ko dubba ɗaruruwa ko kuna nan masallaci kuna gida ƴaƴanku da ƙannanku suna ce suna fitsara wa'ansu har irin mutacen nan na kiristoci suke bugawa a wajen aurensu kuma ƴaƴan musulmi ne wannan a kashe miliyoyin kuɗi akan aikin banza to shedan ne yake kawata ma wani alfahari da almubazzaranci akan dukiyar da taka ce wallahi shedan ne tarkon sa ka fada abu na uku yace kuma sai ana hana su ci da dukiyar ta inda ya dace mutum zai kashe miliyan biyar miliyan goma a biki amma ga masallacin unguwarsu ya neman taimakon dubu ɗari ya kasa bayarwa ga marayu a gefensa ya kasa taimakonsu ga ɗaliban ilimi ga almajirai amma a biki sai ya kashe miliyan biyar zuwa goma amma a abin da ya shafi aikin allah da aikin shiga musulun da aikin shiga aljanna ba zai iya yi ba in ka ga ba ka iya taimakon addini da dukiyarka ka faɗa tarkon shida kuma ita wannan duniyar duk ma ka tara Allah ya ce inna wa inna wanda yake cewa ja'alna ma alaiha sa'idan juruza wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza duk abin da ke kan duniya sai mun mai da shi bola sai mun mai da shi tarkace kama dukka tara Allah ce wallahi sai na mai da shi tarkace sa'idan juruza kafin duniya ta kare sai ka dau dukiya ma ka biya kana neman mai karba ba wanda zai karba dole sai kowa ya wadata inda ya wannan duniyar sai kafin a mutu mu sani cewa abu guda biyu za ka yi ɗan uwa ka morewa wannan duniyar kawai duk abin da Allah ya hore ma abu biyu ne yarban ka kawai abin da za ka ci a duniyar ka zauna lafiya da kuma abin da za ka bayar ka kyautar ka same shi a kiyama in ka ɗauke wannan walla duk abin da ka tara ba shi da amfani in gado za ka bar wa 'ya'yanka da za ka bar musu gado daga ƙasa ya taɓo sama wallahi ba ka da lada naira ɗaya gun Allah lada a ce an rubuta ma lada ka bar gado ba ka da shi sai dai a rubuta ma lada ka yi abin alkai da dukiyarka tun kana da rai idan ba ka fahimci wannan ba to dukiyar da Allah ya ba ka zama mai gadi ne kawai yadda ka san mai gadi zai gadin shago da wata fulaza ya tafi gida in gari ya waye to ba abin da zai ɗauka ko ki ba zai tafi da shi gida ba to wala ka za ka yi lokacin da za a kai ka abin da koki na shago ba za abin da ka da shi ba gaji ka zama kawai amma kai alkhairi kai alkhairi kai ka same shi bayan ka mutu amma duk abin da tarawa ne da kambamawa naka to wallahi gadi kake yi in dai baka ci mai daɗi ka sha kai alkhairi ba to duke ta zama wahala ta zama nadama wata rana umar ɗan kaɗaf allah ya ƙara yadda da shi ya je makabartar madina da yi sallama ya ce assalamu alaikum diyar komi muminin ya musu sallama ya musu addu'a sai ya tsaya da shi da almajiransa a gefe sai yake cewa aka baro man indana labarin da ke gunmu mura ya yiwu wanda da rayuwar mu a duniya ba mu mutu ba sai yake ci musu amwalukum qadin qasamat wa diyarukum qad sukirat wa azwajukum qad tazawwajat umar dan kadabe sa kaburbura gabe yake faɗa musu wannan yake cewa mu mura yiwu ga labarin da ke gunmu za mu faɗa muku yace dukiyar ku duk an rabe abinda ka bari a akawun a banki kadara duk babu kowa ya kama gabansa ya jaji ya ce kuma gidajenku duk an shigi ɗakinka falonka inda ba wani mai shiga sai kai ta zo ne a ciki in ba an neman kullum a rasa an karya ƙobar an canja wuta ya ce ko matanku sun yi aure an ba su tumuninsu na takaba sun je sun yi aure sun sake kayan ɗaki an sai firiji an sai katifa an yi waye wani namijin ya aure ta kuma yanzu da dukiyarka da kabari ba maki ma makiyinka ne baya ma fatan alkhairi ka rayuwarka amma yau ya zo iya cin dukiyarka yanzu wannan da masallaci ka gina za ka yi nadama da marayu ka taimaka za ka yi nadama da musulunci ka taimaka za ka yi nadama ba za ka yi nadama ba amma ka barwa wani katon banza dukiyarka ya zo ya hauka ko ba ka zaladan kukwam umar ɗan kaɗa ke gayawa mamata wannan can sai ake biya umar amsa kamar a sama su kuma suka ce aka baro ma indana mu kuma matattu labarin da ke gare mu abinda idonmu ya nuna mana ya ce kullum ma ƙaddamnahu wajidanahu duk abinda muka yi don Allah wallahi mun same shi kullum ma amfaqnahu rabahanahu duk abinda muka ciyar mun gari ba sa yanzu amma kullum ma dakkarnahu kasarnahu duk abinda muka boye muka makale wallahi mun asara sa yanzu ku duba tafsirin Imam al-Bagawi Ihya'ut Turas wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah a karkashin wannan aya ka wannan kisa umar dan kattab ga yadda yake da mutane kuma kai ma ka lissafa kanka haka ne za ka mutu dukiyarka za a rabe gidajenka za a shige matanka za su yi aure shikenan magana ta kare ka zama kabaru kana in baka gina wa kanka lahira ba sai kai nadama hadisi na gaba a wannan kutuba akwai zaid bin al-arqam yake cewa ta rana mun kasance da sayyidina abubakar radiyallahu an sai sayyidina abubakar ya ce a kama ruwa zai sha sai a kama zuma da ruwa a ƙoƙo ga ƙoƙon su maganin ruwa ya ɗauka zai kafa a bakinsa ko sai fashi da kuka sai na abakar ya dinga kuka ya dinga kuka har sahabban su ma suka kama kuka suka yi shiru amma shi bai shiru ba can suke zaton ma ba za su iya lalahe sai shiru ba can sai goge hawa ya idansa ke suka ce ya kalifa ta rasu lama abakar ya kalifa manzan allah me ya baka kuka ne me ka tuna ka kama kuka sai ce wallahi wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muga iya sa hannunsa iya ture wani abu amma ba abin da muka gani kamar iya ture wani abu haka amma ba abin da muka gani a gabansa sai muka ce ya rasulullah me kake turewa ne ba muga komai ba sai yake cewa ha hadhihi dunya musiltuli duniya ce ta kamun hari ta kamun farmaki ta mun fare na bitan dau abin da nake so a cikin ta sai na ce mata ilaiki a ni rabu da ni ba abinda ya shafi da ke sun maraja a ta duniya ta koma baya sai ta ce in kai ka kubuta da gani wallahi yan bayanka ba za su kubuta da gani ba sai na abakar ya tuna wannan magana da manzon Allah ya faɗa yake kuka ya kasa shan zumar ya kasa shan ruwan lokacin da za ka sa kaza a gaba kana tuna wannan da za ka sa wani nama a gaba wani lemu wani nono kana tuna wannan sun mala tus'aluna yau ma'izin anin na'im kana tuna wannan duk abin da ka ji daɗinsa a duniya sai Allah ya tutsiye ka ya tambaye ka kana tuna wannan a rayuwarka da ƙarshe akwai ibrahim bin uyaina ɗaya daga cikin magabata yake cewa an tambaye wani mai hikima aka ce menene duniya ne fassara mana duniya da mai ta yi kama suke ce ni a fahimta ta ita wannan duniyar ta fi kama da mafarkin mai bacci a halamu na yi za ka yi mafarki ganka a nan ka ganka a nan ka ganka a nan gari iya wayewa sai ganka a kan yadda barmarka a kwanci to haka duniya take ba wani abin gaske a wannan duniyar haka take ba wani abin tabbas a cikinta da ƙarshe ina kirawo hankalin yan uwana cewa mu yi ƙoƙari maragewa kama buri duk mutumin da yake da buri a zuciyarsa to ba zai rabu da shirin duniya ba ka haƙura ka dinga sassautawa kanka ka sani duk abin da Allah ya kaddara za ka mallaka wala za ka mallake shi kullum kana yawan tuna mutuwa a rayuwarka kana tuna magabatanka ka suna ina kai ma za ka bi su za ka tafi karka yadda neman dukiya hana ka addini karka yadda tattalin duniya hana ka alkhairi karka yadda a garin neman duniya ka yi tsafi ka yi shirka ka yi binne-binne ka yi sihiri karka yadda da wannan kana yin wannan ɗin abinda zai baka takaici ka tara duniyar amma baka da ikon tarawa kanka sakan ɗaya da zaka mori duniyar nawa aka yi sun tara duniya kuma sun tafi sun bata ta haram ɗin ta taru ga yi ta taru amma ba su da ikon ƙara kan sakan ɗaya da za su amfani da babu shi to ka dinga lissafa wa kanka irin abin da abdullahi ɗan umar ce ya ji manzan allah ya cewa iza asbahata ko kuma kun fi duniya ka na gari kullum ka dinga misalta kanka kamar bako ne a wannan gidan duniyar kar ka yi buri dan umar yake ce to idan Allah ya saka waye gari lafiya karka burin cewa sai yamma ta yi ka da rayi idan ka kai yammaci da rayuwarka karka yi burin sai gari ya waye kana da rai kullun ka dinga saita rayuwarka a wannan ka dinga rubuta wasiya kana ajiyewa abu kaza ba nawa bane na wani ne abu kaza hannun jari na saba mallaka ta bane abu kaza kuma nawa ne kullun ka dinga rubuta wasiya wani iya bi na bashi ka dinga rubuta kana ajiya karkashin fulanka wallahi in ka sake ka ka tafi da bashi lahira wallahi sai kare da kanka duk wata ni'ima da ake samu a kabari wanda ya mutu da bashi ba zai ji ta ba wani kuma iya da dukiyar kyashi ba zai iya biyan bashin da ake masa ba ka mutu kuma ƴaƴanka su biya ma bashin su barka da musiba da bala'i a kabari wata rana wani bawan Allah ya mutu za a mai sallah sai manzon Allah ya ce ana bin sa bashi sai ka ce eh dinare biyu ake bin sa sai wani daga cikin tsaye manzan da ce kuwa ɗan uwanku sallah ba zan masa ba sai wani sabiya na ce masa abuka ta da ya ce manzan Allah zan biya na ɗaunoyin zan biya ba shi ya ce za ka biya ya ce eh manzan Allah shiga bai sallah washe gari suka haɗu da shi abuka ta da ya ce wannan bashin da ka ce za ka biya ka biya ya ce manzan Allah jiya jiya fiye mutu ban ba na biya ba wata washe garin haka ya da aka yi kwana uku sai ce eh manzan Allah yanzu na biya sai ce to al'ana ya silu ira rahmatillah sai a yanzu a yanzu nan fatarsa ta yi sanyi haka mazan Allah ya ce al'ana bari da juldatau a yanzu nan fatarsa ta yi sanyi a kabari amma tun shigarsa ku duba manzan Allah ne mai sallama sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mai gafara da rahama amma aka rike rahamar ba ta sako ba bashi ya hana ta sakowa ka biya wa kanka bashi wallahi kwara ka mutu ka bar ko kwabo ba akan ka mutu ana bin ka bashi Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ka jigan mahaifin Allah ka gafarta musu Allah ta'ala ka sa aljanna ce makomar mu da mu da su gaba daya Allah ka shirye da mu da zuriyar mu ya Allah Allah ta'ala ka dora mu a tabarki madidici Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙon ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala ka raba mu da sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi Allah ka tsakona da alkhairi Allah ka kawar mana da bala'i wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kai hamna mu kan daidai Allah ta'ala duk abin da muke fargaba Allah ka amintar da mu daga shi Allah duk abin da muke bege muke kawan Allah ka hada mu da shi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan al'amura da ake cikin kuncin rayuwa a wannan a wannan yanayi na duniya Allah ka sassauta mana wannan al'amari Allah ka zuba wannan bala'i ruwan sanyi Allah ka maida mu cikin nutsuwar mu da kwanciyar hankali akwai bayi bayan allah da suke bara addu'o'inmu to muna yin tausi da irin wannan tsayuwa muna yin addu'a gare mu ga su dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah biya mana abin da muke neman aminta daga Allah kuma Allah ta'ala amintar da mu ibadallah inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ta'izil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamu